إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في موضوع التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة ونحن في أركان الإيمان وفي نحن في أركان الإيمان وقد سمعتم أربع أركان من أركان الإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وستسمعون اليوم إن شاء الله الركن الخامس ألا وهو الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة الكرام سأقتصر خطبة اليوم بآيات من سورة زمر قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فسعيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون, يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض التي نت... وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين رب العالمين أن ومسلمي أتقيته har yanzu dai muna cikin bayani akan mas'ala ta tauhidi kuma da bayani ko sharhi cikin kitabul usulu talata muna dai cikin maganar rukunin imani guda shidda kun ji dai bayani akan rukunai guda hudu daga cikin rukunin imani mun yi bayani akan imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzannin Allah yau insha Allah za a ji bayani akan rukuni na biyar daga cikin rukunin imani shine imani da ranar lahira wani yanwa duk wani bayani na baya duk ake tuka tuka tuk karshen dai lamari ita ce ake wa magana rana ta ƙarshe ranar kiyama wanda yanwa ya waye gari al'ummomi da dama wadda har a yanzu masala ɗan adam aiki da ƙwallon shi da yawa kahorai har yanzu suna inkarin da wannan rana ta ƙarshe wadda Allah zai taro da bayu gaba ɗaya ‘yan horko da ƙarshe bayan mutuwa wannan shi ne yanwa al'amari ne wanda an jima ana rigima kan shi a duniya shi ne ta Allah ke cewa an mai ta sa'alun anin da bai lazim duwana iya magana ne akan a wancan zamanin ma suna ta tambaya kan wancan ce wani labari mai girma shine magana mas'alar tashi bayan mutuwa abu ne wanda har a yau din wanda in ba mai imani ba iya ga wani abu ne mai wahala ko bai yiwuwa ma shi ta wani Allah shi ta wurin da Allah ya ba annabi umarni kan maganar kiyama dan dai a ɗaukewa mutane shakku ko kokonto kan kiyama sai da Allah ya manzan shi umarni da ya rantse da girman Allah a wurin kucin Qur'ani alaka ta wasu tambi'unaka haqqun hu quli i wa rabbi innahu alhaq wa ma antum bimujizin Allah ce suna ma tambaya akan wai wannan wani na kiyama Allah ce ga ga musu i bata bata fasar Hausa larabci ma i ne qul i ce musu i wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu alhaq kiyama tabbas gaskiya ce kaga Allah mai umarni cewa ya rantse da girman Allah wannan kiyama tabbas kaku shakka tabbas akwai ta haka Allah yake magana akan magana kawo suna cewa Allah kace wa qala zin kafaru la ta'tina sa'a qul bala gaya musu da ta'tinakum alimul ghaib suna rantsuwa da Allah bai yiwuwa a tashi bayan mutuwa rantsuwa take da girman Allah bai yiwuwa bayan mutuwar mutum ya tashi la ta gaya musu qul bala tabbas kiyama wannan za ta zo muku Allah masalan gaibu zai zo muka ita shi ne makaranta aya ana Allah ya cewa za'ama alladhina kafaru allan yub'athu kawai suna cewa ai baiwa har abada a tado su Allah ce qul bala ka ce musu tabbas wa rabbi na rantsi da ubangiji na wannan la tub'athun tabbas za a tado ku kuma la tunabuna bima amiltum za a ba ku labarin da abin da ku aikata gaba daya kuma Allah ce wannan abin da kuke mamaki wadalika Allah ya sira abu na mai sauki a wajen Allah da haka yawan maganar kiyama an jima ana rigima a duniya kanta amma yan wai shine manuhar wannan duniya duk wani hayaniya da yan warko da ƙarshe gaba daya a je a zo wannan ya zo wannan ya zo tun daga Nuhu alaihi salam annaba suke zawa duk ƙarshen lamari dai ta ne za a tattara gaba daya a yi rana ta ƙarshe a yi sabi ko sa matsayin shi to yawan wani ayo da na karanta suna ba mu labarin harkon al'amarin kiyama harkon al'amari annabi ya ba labari sai da sam cewa duniya ai wani tsammani yake yi ana yaƙe-yaƙe ne ana wata alloba ana mutuwa ana ragewa duniya ta ƙare lamarin ba haka bake lamarin kiyama ba ruwan Allah da yawanku kuma annabi ya ba labari cikin sahih bukhari cewa duniya za ta tashi ana tsakar shagali ba abin da ta canza ana tsakai annabi ana tsakai shagali annabi ce wani a kasuwa ya bude ya iya aunawa zira'i wannan nawa wani a wajen babban ruwa ya zubo ruwa ga raƙumin shi yace ana cikin shagali kurin kwaram za ta so kaga ce wai an shirya an ga mai labari kaza kaza sai na kare na ta tarka na a ana tsakai shagali iya kana kasuwa ko kana wajen aiki ko kana ana da tsakai shagali duk wani ayoyi za su zo ana gaman shirme ne wasu daga an ya ita ce ma ayar ana wannan rudu Allah zai bada umarni shine Allah yake cewa wa nufikha fi sur shine farko labarin kiyama za a yi busa a cikin kaho ko annabi ya labarin wannan kahon yace tini dan manzo Allah yake cewa ta yaya zan samu nutsuwa mai kahon annabi tini kahon wa a bakin shi yake sarafi annabi ce tini kahon a bakin shi yake me yake jira yana jiran uzini busa kunya busa annabi ce ni ina ni ina shantakewa da haka ce Allah ce za a yi busa cikin kaho duk wanda yake cikin sama da ƙasa gaba ɗaya za su mutu sai wanda Allah ya so da cewa a wannan gamin harko ba za su mutu ba na yan aljanna ne hurul ini ne ima dai shahide ne shi dai wasu Allah ya keɓance wasu bayi a wannan busa da ta ƙarshen lamari yan wa gaba ɗaya kowa zai mu tabbas kowa Allah ya kashe kowa he ya zama duk ba kowa Allah zai kira liman mulkul yau zai kira kowa Allah ya kashe kowa kowa za a ɗan lokaci kan haka ta kun Allah bayan tambaya uku a yau akwai wani Allah zai mai da makan shi amsa lillahi wahidul qahar mun shi gaba daya ya tabbata ga Allah gaba daya da haka Allah ce za a yi busa cikin kaho duk sama da ƙasa za su mutu sai wanda Allah ya keɓance kuma ce kuma sun munafika fihi ukhra za a sake wata busa a cikin kahon dai fa idham qiyamun yanzurun he ga mutane kuma an tashi bayan mutuwa kuma an tashi wata ruwa bukhari kai muslim ya kawo annabi ke ba labarin cewa ma bai na fakatain arba'un tsakanin wannan busa biyu ta farko da za a yi da ta biyu za a yi wannan busa da Allah ka labari annabi ya ce 40 mai ruwa abu huraira sai sabu suka ce manake wanda ke ba labarin annabi ya ce tsakanin busa wannan guda biyu 40 ce suka ce abu huraira 40 yawan ya ce abait 40 shaharan ya ce abait 40 sana ya ce abait ya ce suka ce abu huraira wai wannan busa da annabi ya ce arba'in kwana arba'in ya ce na ƙi bane bayani ko arba'in ya ce kunan kin bai ƙara bayani komi arba'in kun ya ce ya ce suka ce wata arba'in ne ya ce na ƙi bane bayani shekara arba'in shi dai ba bayani ɗaya da kawo annabi ya ce da arba'in in ma me dai arba'in ne ka huta kuran sai ya ce wannan bayan wannan busa ta sun mai zuru lahu ma'amina sama fayyambutun kama yin mutul bakal ne bace za Allah zai wani ruwa na musamman bayan ya kashe kowa busa farko za a yi wani ruwa na musamman wanda zai barbari dukkan wani jinsi na ɗada musamman ƙasa duk wani jinsi a ruwa ya bura iya cewa a jikin ɗan adam ya bula kulle shi komi zai lalace ya ce illa ajabu zanab ajabu zanab a wancan zamani babu ilimi an san da yance wata halitta ce karamar halitta ta can karshen baya kamar zaman da dabba ta ce misali wajen wutsiya to wannan a wancan zamani akwai masaniya ce kasim al-bukhari hafsa bin hajar suna cewa halitta ce karama yanzu dan adam ya gano da adn me adn a ilimin dan adam adn wata halitta ce mai karkarin kananta wadda kuma dukkan halitta tana da wannan adn kin me adayin shine halitta ta cikin dukkan halittu akwai a dabba akwai a mutum akwai hata a ciyawa hata komi ya ice komi akwai adayin duk abin da ɗauka mai hutarwa ya tsoro akwai shi adayin me adayin wani halitta ce a cikin duk halitta daga nan duk sirrin wannan halitta daga nan zai ki tashi to annabi to annabi ki ba labari yace wannan wannan ajabu zanan annabi ce daga shi yurkamul khalq tun annabi ya labari yace wannan halitta karama oyayya daga shi Allah zai tada dukkan halittu gaba daya in wani bature mara imani ya imani cewa ADN wani halitta kace ADN ko gobarar aka yi aka yi tokakka ADN yana bai konewa wannan ilimin adam kenan ka hurin ma ko da gobara za a yi a yi gobara kuma inda suka ce za a binne mutum a wannan wurin a zo ana binciken halittu in shekarar dubu aka suka ce za a iya samun ADN kin mutum bai lalacewa kamar da tuni da muna labari mun imani da annabi ya ce akwai wata halitta a jikin ɗan adam to da halitta wannan halitta daga ita dukkan wanda aka halitta a saman ƙasa wadda wanda aka binne wannan ruwa da za a yi gaba ɗaya Allah zai taro da kowa annabi ya ce yadda kasa in aka yi ruwa a gona wurin tausa wurin jigawa duk abin da aka binne zai buro haka idan aka yi wannan busa ko ya mutu za a yi busa ta biyu kowa ta su wani shi yan magana kiyama kenan to Allah ya ce yanzu nan ba yan wani ayoyi kaman zaman shuhuda ne akan magana kiyama to yanzu Allah ya mala wannan ayoyi na gaba Allah ya ce a wannan rana Allah ya ce ƙasa duniya za ta haske da haske ubangiji ma'ana a ran nan babu rana ba wata ba turmamuwa sun kare aiki kuran Allah hasken Allah na musamman zai haskaka komi gaba daya ana ganin komi ba duhu ba komi wannan hasken ubangiji zai haska saman ƙasa gaba ɗaya Allah zai umarni a kawo takardun bayi a zo da annabawa da masu shaida Allah zai hukumci tsakanin bayin shi kuma hukumci na gaskiya bai zalunta kowa Allah zai cika ma kowa sakamakon abin da ya aikata abin da ka gani abin da kai shi za ka gani da manzo Allah ya bada Allah iya cewa innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha Allah ya ce bayi abinda kuka yi ne gaba daya abinda kuka yi Allah ya ce nake tattarawa a yi lissahi a ƙididdige a ajiye ma kowa abin da ya aikata abin da kai za ka gani in alkhairi ka gani in shari ka gani abin da kuka aikata ne Allah zai cika ma kowa sakamako aikin shi sai a wani ayoyi gaba Allah ke cewa bayan an ƙare kenan hisabi tsakanin bayi Allah zai bada umarni kaman ka abin a gaban ka Allah ya ce an koro ko an rako wasu kafirce ma Allah tawaga ta zumara nan ana gaya ma ne kama abin a gabanka ga yadda Allah zai kaɗo 'yan wuta ya ce zumara kenan ƙungiya jama'a jama'a kwace gurup-gurup ta 'yan musharkai ne masu ma'ana duk wani aiki 'yan luwaɗi ne mazanata ne dinde 'yan wuta gaba ɗaya za a yi gurup-gurup kahurci ma iri-iri ne aiki sama ma iri-iri ne Allah zai ware za a yi gurup-gurup ga sunan suna zuwa Allah ta hatta idza ja'uha sai idan mu ita wuta a rihe take a nasab a rihe take ba budewa he sun je gab idan an bude zai ma ishe su kenan he sun je gab da shiga to a daidai shiga akwai mala'iku masu tsaron wuta za su musu tambaya cewa shin wai wannan abin da ya same ku manzannin Allah ba su je ba suka ba ku labari suka karanta muku ayoyin ubangiji suka muku wa'azi har kuka shiga wannan hali za su ce tabbat gaskiya manzannin Allah sun je kuma sun gaya mana sun mana galgadi amma kuma wannan abu ya riga ya kare kamar azaba ta tabbata gare su yan uwa wa'annan bangare na yan wuta kenan idan an karanta tambayoyi ba da wani gyara a shiga wuta za a ce to ku shiga kowa ga ƙohoyi wasu ƙohoyi kenan kowa da ƙohoshi ku shiga ƙohoshin jahannama kuma wannan in kun shiga kenan kawari hal abada Allah ce tur da irin wannan makoma ta masu girman kai domin ya girman kai shi ke kama mutum ƙimmin gaskiya sai Allah kama gane tur Allah wajen sakamakon makomal masu girman kai ce kuma aya ta biyu Allah ke ba labarin cewa kuma su kuma masu imani za a rako su yace za a rako masu tsoron Allah su ma zuwa gidan aljanna su ma ce zo mara ma'ana grup grup jama'a jama'a masu yawan sallah ne masu yawan azumi ne masu jihadi ne su ma ai aljannan grup grup zai din da ruwa ta taba annabi annabi annabi ya ba labari aljanna yace ni ne horko fa'ati babal janna fa astaftiu ce ni ne horkon zuwa kohar aljanna yace faka zan buga kowa zan nemi abu ne a ce waye yace muhammad sallama zai ce bika umir malakan zai ce daman kai aka mun umarni kan bude ma kowa kahin kai to yan idan aje gidan guruguru yan aje sun je su kuma a bakin kowa suna zuwa da mala'iku yan gadin aljanna za su musu sallama salamun alaikum tibitum kun more kun ji dadin shi tibitum kun ji kan tun da kowa za a musu albishikin morewa tibitum fadukuluha khalidin ku shiga kuma dan aljanna an an shiga hal abada an kare ganin wannan albushirin tun daga kowa yan aljanna hauta muna cikin aljanna za su yi godiya ga Allah cewa godiya ta tabbata ga Allah muna godiya ga Allah wanda ya gaskanta mana alƙawali da ya mana na wannan gida gashi yau ya gada mana mana me yace ya gada mana in an san magana gado ko san magana gado gado bawa zai ci moriyar wata dukiya da bai sha wahala kanta ba ba abin da ka yi tubus za ka iske ka more kuma haka aljanna ba abin da muka yi Allah samu a ciki za a ce musu an gace muna godiya ga Allah da ya gada mana wannan gida na aljanna gashi muna kai da kawa inda muke so cikin niyama ta Allah za su ce madalla ya Allah ce fa ni'ma ajrul amilin madalla da sakamako na masu aiki kaga aljanna sakamakon aikin masu aiki ne Allah samu cikinsu Allah ya ce a wannan rana tabbas akwai tashin hankali su zaga mala'iku kansu sun zagaye al'arshi suna masu tsoro suna masu tasbihi da girman ubangiji a wannan rana wanda ƙarshe Allah ke tabbatar da ce a wannan rana Allah zai hukumci tsakanin bayi hukumci na gaskiya kuma gaba ɗaya dukkan wani kauna da wata halitta ta Allah za ta tabbatar da godiya ga tsaki ga Allah kowa da halitta za su tabbatar da Allah haƙƙin Allah na godiya gare shi ɗan wannan kamar zaman buɗe insha Allah na magana kiyama a gaba zan yi bayanin insha Allah assalamu alaikum